الله تعالى وبركاته يوم لحد biyu ga watan rabi'u da awal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a miladiya muna darasi na 137 a cikin wannan littafi mai albarka ba ta yi ne ya goce na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna wa ihmadul bid'a a cikin birnin kano nigeria wanda idan za ku iya tunawa a cikin wannan littafin muna mun fara fasali da yake magana akan ghazwatai badrin wa uhud ghazwatai badrin wa ahud yaƙuƙukan badar da kuma yaƙin yaƙin uhud yaƙin badar da yaƙin uhud mun fara tattaunawa akan abin da malam yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bijirar ga muhajirun da kuma al-ansar cewa waye zai fara fitowa almuhajirun suka yi magana suka kyautata wajen maganar sannan ya daɗa neman shawara ta biyu almuhajirun suka sake magana maganar da suka yi ba ta wadatar da shi ba sai da ya sake ya sake magana sai mutanen al'ansar suka fahimci da su yake da ka sa'ad ibn mu'az ya yi maza ya magana wata magana wacce take mashuriya sananniya ya ce iyana turibi ya rasulallah alamu yana nuna cewa mu dai kake nufi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa da ka umarce mu mu kutsa cikin kogi wallahi za mu kutsa don bin umarninka kuma idan ka umarci duk abin da za ka umarce mu na nauyi wallahi za mu iya aikatawa daidai gwargwado shi ma manzon Allah da aka faɗi wannan magana sai ya ji daɗi ya yi farin ciki dangane da abin da suka faɗa ya ce siru wa abshiru fa inna Allah wa'adani ihda ta'ifatayn ku tafi albishirin ku Allah ya mun alƙawarin ɗaya daga cikin abuwa guda biyu wa inni qad ra'aytu masari alqawm kuma ina muku albishir Allah ya nuna mun ga gawawakin mutanen nan yaƙi kam kafin a yi shi ma ni Allah ya nuna mun za mu yi nasara da haka aka fara fafata kamar da ibn Ishaq ya kawo a cikin sirar nabawiya a to anan inda za mu tashi yau sai ya ce fasara ila badri anan za mu tashi فسار إلى بدر فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه فأوهى الله إليه إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قرئ بكسر الدال مردي وفتحها مردع فقيل المعنى أنهم رتفا لكم وقيل يردف بعضكم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة قيل فيه قولان أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شرط ففات وفات الإمداد والثاني يوم بدر وحجته أن السياق يدل عليه كقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به malam ya ce manzo Allah ya tafi zuwa badar yanzu ya fara bayani akan abin da ya faru a yakin badar fasara ila badrin ya kama hanya ya tafi zuwa badar kamar yadda aka sani sunan gari ne wuri ne sananne shi badar din inda aka yi yakin har yanzu wurin yana nan yayin da mushrikai suka leko shine falamma tara al mushrikuna wa tara al jam'ani duka ɓangarorin guda biyu suka yi ido da ido suka haɗu kama wa rafa a yadaihi wastansara rabbahu annabi ya tashi ya miƙe ya ɗaga hannayensa ya nemi taimakon ubangijinsa su kuma musulmi su ma suka nemi taimakon Allah wastaghasuhu da neman istighasa da agaji Allah ya musu albishire shi anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin ina muku albishir ya ku musulmai tunda kun daga hannu kun roƙa annabin ku ya roƙa to lalle zan ainihin wato yi muku madadi zan taimake ku da mala'iku dubu da za su zo wasu na bin wasu shine murdifin idan Allah ya musu alkawari zai taimake su zai ba su mala'ika dubu ba ɗaya ba fa ba biyu ba dubu malam ya ce an karanta murjifina ko murdafina abin da ake nufi za su raka ku ko za su biyo bayan ku ko kuma ana nufin wasu na bin wasu za a saukan muku da mala'ikun wasu na saukowa wasu na biyo su to a malam yake cewa akwai iskali a nan cikin suratul anfal aya ta tara ya ce an nemo middukun bi alfin minal mala'ikati murdifina ko murdafina mala'iku dubu amma a cikin Ali Imran ya ambaci mala'iku a dubu uku har ma dubu biyar. Istaqulu lil mu'minina allan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin ka gani bi thalathati a can kuma bi alfin min al mala'ika nan aka ce bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin to malai yace akwai maganganu kamar haka na farko dai ranar yakin Uhud abin ya faru amma Allah ya faɗi sharaɗi cewa in kun cika sharaɗi za a turo muku mala'iku dubu uku dubu biyar don haka ba su cika sharaɗin ba sai aka samu wato fafata wa fatal imdadu sharaɗin abin da aka ɗora su yi ba su yi ba kuma taimakon ya wuce ba yi ba wasu suka ce ranar yakin badar ne dalili shine siyakin ayar yana nuni akan haka walaqad nasarakumullahu bi badrin Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin kenan ba Uhud bane ba a Badar ne kuma gashi ayar dai ta Ali Imran din ce an gane ko aya ta 123 zuwa 124 yace wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumidakum rabbukum bi khamsati bi thalathati alafin min al mala'ikati har izuwa ƙarshe da kuma faɗin sama ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi da kuma yawa duka waɗannan ayoyin da ya gabata cikin Ali Imran ne aya ta 124 zuwa 126 yace falamma staghasuhu amadahum bi alfin yayin da suka nemi taimakon Allah sai Allah ya turo musu mala'iku dubu da farko mala'iku dubu aka turo musu da farko summa bi khamsati bi khamsati sannan sai aka turo musu dubu dubu biyar kuma ai bi salasatin sai dubu uku bayan an turo dubu uku kuma aka turo dubu biyar kenan wannan mutaba'atul imdad ahsan mawqi'an wa aqwa li nufusihim wa asar laha biyo musu da taimakon an ba da dubu ɗaya aka ƙaro dubu uku aka ƙaro dubu biyar wannan shi ya fi tasiri a cikin zuciyarsu sama da a ce a lokaci guda aka zube musu dubu biyar ɗin. wa qala ahlu alqawl alawwal alqissatu fi siyaq uhud masu zancen farko suka ce su fa suna nan wannan abun a yakin uhud ne wa dukhul badr i'tirad shigar da magana yakin badr i'tirad ne shigar da rance ne cikin wannan rance ma'ana ana cikin bayanin Uhud din ne kuma sai aka kawo maganar Badar fa zakarahum fa zakarahum ni'amatahu bi Badr ma'ana Allah ne ya tunatar da su ni'imar da ya musu a yakin Badar yace na muku kaza na muku kaza fa na muku kaza amma bayanin ya shafi yakin Uhud ne summa idza il'ada ila qissati Uhud sannan shi koma zuwa bayanin kisar yakin Uhud ya ba da labari an qaulir rasulihi alan yakfiyakum al'aya ma'ana yana ba da labarin abinda annabi ya gaya wa mutane ne thumma wa'adahum annahum in sabbaru kuma ya musu alƙawari in har sun yi haƙuri wattaqau suka ji tsoron Allah an yamuddahum bi khamsati alafin to zai ba su biyar to shine abin da ibnu qayyim yake faɗa in sun yi haƙurin sun jure to to amma an samu wasu sun ja da baya wasu sun ja da baya wasu sun tafi shi yasa Allah bai ba da wannan adadin ba yace a yace fa hadha min qawli rasulihi wal imdad alladhi bi badr min qawlihi ta'ala wannan magana manzon sa ne taimakon kuma magana Allah ne da yace zai a yakin Badar wa hada bi 5000 wal imdad bi Badr bi 1000 a yakin Badar dubu daya a dubu daya a can kuma Uhud dubu biyar kamar yadda masu wannan ra'ayin suka faɗa kuma sun ce wannan mu'allaqun ne ala shartin cewa in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah وذلك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة Uhudin isar da ta zo a cikin sura Ali Imran da muka faɗa ayoyin 124 zuwa da shida duk abin da ya shafi Uhud ne Mustafa Mutawwala ma'ana suratu Ali Imran ta yi bayanin yakin Badar yakin Uhud a wadace kuma da tsawo wa Badrun zukirat fiha tiradan an ambaci sura wato yakin Badar a cikin suratu Ali Imran ne kawai shigar da zance ne amma ayoyin Ali Imran suna magana ne a yakin Uhud kawai Badar da ta shigo dan bayani ne aka dan shigar kawai wa fil anfal qissatu badr mustawfa wanda yake neman karin bayani akan cikakken yakin Badar yaje suratul anfal wanda yake neman bayani a yakin Uhud yaje suratul Ali Imran kenan kaga kowace sura da irin bayanin da ta yi a cikin al-anfal an yi bayanin Badar a yalwace mutawwala فالسياق في آل إمران غير السياق في الأنفال jerin zance na Ali Imran ba shine jerin zancen da yake amfal ba da haka kowanne yaƙi na daban yake bayani yuwaddihu hada huna anna qawluhu wa ya'tukum min fawrihim hada qala mujahid yawm uhud mujahid ma ko da yazo fassara sai yace ranar yaƙin uhud ne kaga aya ce ta 125 a cikin Ali Imran kaga mujahid yace wannan a yakin Uhud ne da ka ibnu qayyim yana so nuna mana lalle ayoyin ali imran gaba ɗaya akan yakin Uhud suke magana yawa wannan kuma cikin anfal kuma yakin badar ne wa hada yastalzimu an yakuna al-imdad al-madhkur fihi wannan kuma yana nuna cewa to taimakon da aka bayar din nan dole kenan a cikin Uhud ne in dai mun tafi akan wannan rai yace fala yasifu qawluhu innal imdad bi hadha al-adad kana yawm badr kenan maganar da aka ce taimakon da aka bayar na mala'iku dubu uku dubu biyar a ranar badar ne to ba haka bane tunda an yanzu an ingantar da zance cewa yakin Ali Imran ta yi bayani ne akan yakin Uhud wal ityanu min fawrihim yawm Uhud so wannan ayoyi ko wannan bayani da malam ya nuna mana yana nuna mana Allah yana iya bawa bawansa taimako kenan da mala'ika asali yakin ai mutane ke yi ko amma abun mamaki sai gashi Allah ya kawo mala'iku suna yaki wani sahabi ya ce shi dai ya ga wani mutum da rawani duk inda ya daga takwabinsa fi sai dai kaga kayuka suna sauka haka ya ce ya ce na bi na bi can na duba sai na gama ban shi ba sai aka ce ai wani mala'ika ne cikin mala'iku kaga da rawani ya ce duk inda ya tinkara sai dai kaga kai yana sauka kai kai suka faɗa da mala'ika wane mutum nan mala'ika wane mutum mala'ika mai kifar da duniyar gaba ɗaya kuma a ce an ba mala'ika takobi ya zo ya yaƙi wannan yana nuna mana cewa ashe wannan yaƙuƙuka da aka yi Allah ya yarda da su tunda har ya turo da mala'iku su taimaka wa sahabbai abu na biyu wannan yana nuna cewa ashe Allah yana tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda yau ga wani aiki da suke yi nasa shi da kansa ya kawo tallafi da madadi kaga wanda zai zo ya la'ance su ko ya zage su ko ya bata su ko ya ce basu iya ba ko ya ce kaza ko ya ce kaza aikin banza yake tunda yakin ma sun je sun yi Allah ya turo musu mala'iku sun zo sun taimaka musu sun agaza musu to amma ba wai da sifarsu na mala'ikun bane canja kama suke kuma wannan yana nuna mana mala'ika yana iya canja kama kamar yadda malamai suka tabbatar mala'ika yana iya canja kama ya shigo cikin mutane hadisi ya zo cikin bukhari kamar yadda aka yi ta mana bayani wani ya zo da kamar kuturu wani ya zo mai kamar kora wani ya zo makaho wani ya zo kaza kowa dai ya je ya yi irin abin da zai yi a da ƙarshe dai abinda abinda ya faru shine abinda riwaya ta tabbatar wannan mutanen ba mutane bane mala'iku ne to kaga kame da hankali a in kana ganin wani kana ganin sa haka haka baka sani ba wata ila ko tafiyayye ne a keke ne ka je ka masa rashin hankali ya kama ziyara da daddare kwarai da gaske kamar yadda aljanu suna iya rikidewa aljani aljani yana iya rikidewa shiga cikin mutane kuma yana iya zama ko dabba ko kyankyaso aljani yana iya zama bera a gidanka aljani yana iya zama kare aljani yana iya yana iya tanakkar yana iya caccanja halitta daban-daban daban-daban to shi ma wannan abin da yake nuna mu rinka mu'amala da mutane a a cikin natsuwa kuma mu rinka sanin cewa ba zai iya yiwuwa wanda muke mu'amala da su ɗin na watakila ba mutane ba ne babu abin mamaki a ciki so ya kamata a kiyaye kuma ba don komai ba saboda abin da zai je dawo yanzu akwai wani sahabi a madina da ya je ya je ya dawo ko daga yaƙi ya dawo ko tafiya yi sai tarar da matarsa amarya a ƙofar gida ya buga mata tsawa ya ce me ya fito da kewar saboda suna da kishi sahabbai ta ce ka je ka gani abu yana shiga ashe maciji ne ya koro ta maciji yana zuwa ya ɗauki makami ya sare macijin da ya kashe shi ashe macijin nan ba maciji bane aljani ne aljani ne ya rikide ya zama maciji a gidan shi yana buge shi shi ma kawai aka tashi aka buge shi ya mutu ya kashe maciji wani ya rama wa macijin da ya kashe shi aka kai wa manzon Allah labari ya ce daga yau duk wanda ya zo gidansa a cikin ku ya ga maciji kar ya gaggawa kashe shi ya nemi izininsa ya lallabe shi rarrashe shi mai wa'azi ya ce ya fita daga gidansa ya bashi yan kwanaki uku har inda na Allah ne zai fita ko kuma na banza ne zai ci gaba da gaba da haka kada a zo a ga maciji a wani wuri hayya hayya a kashe shi a kashe shi kai kuma kai ne ka iya kisa ka je ka kashe ka bi hankali ka ce jama'a tsaya dai tukunna in ba haka ba ku nemo mai kama maciji ya kama shi shi kan ba shi san surkullin da yake ba dama ai shi abokin aljanun ne yayi an samu wani kes a wani gida malam gida ne mai tayil sama da ƙasa amma wata mata sai ta zo ta ga kumurcin maciji a gadan a ƙarƙashin gadanta suka ce to me kawo maciji ai da daddare ya shigo to me ya kawo maciji ma nan unguwar ba wani kango ba wani abu kuma macijin ya kasa zuwa sai karkashin gadon hajiya in an zo macijin nan an kore shi ya fita bayan wani lokaci sai ya sake dawowa wani lokacin ma ya ɗauko ɗan rakiya su taho kuma ba za a ga tahowarsa ba sai dai a ɗaga karkashin gado a gan shi to kaga irin wannan maciji in ka ganshi ya kamata ka bincika kai ba gidan ƙasa ba kai ba rami ba kai ba kaza ba a daji ba ba a ƙauye ba gidanka mai irin wannan tsari a ga maciji a ciki ya kamata a bincika da walakin goro a miya da haka duk mai zuwa makaranta to ya rinka kula kada ya rinka yin abubuwa da ka wannan yana nuna mana aljanu suna iya rikidewa su canja ainihin wato kama kuna tare da ni ko tayyib malai ce walamma azamat quraish ala al-khuruj zakaru ma bainahum wa bain bani kinana min al-harbi yayin da quraishawa suka yi azama suna so su fita za su tafi yaƙi sai kuma suka tuno ashe tsakaninsu da banu kinana akwai wani abu fatabadda lahum iblis fi surati suraqa ibn malik wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarr lakum Allah da iko wannan ƙurisha kafirai kenan sun himmatu za su je su yaƙi manzon Allah wannan a yaƙin badar kenan mun fara bayani a yakin badar sun shiryu shedan shedan shedan Allah ya mana maganin shedan malam kaga su ma bai kyale su ba sai ya je ya canja kama sai ya fito a kamar wani mai suna suraka ibn malik ya miƙe suka ganshi kamar suraka yace to la ghaliba lakum al-yawma minan nas yau ba wani mutum da ya isa irin jaya kan kar ku ji wani tsoron yaƙi da ke tsakanin ku da wani da wani da wani da wani ku tafi kawai inda Muhammadu za ku yaga inda Muhammadu za ku yaga to ba wanda ya isa ya rinjaya kan ku shedan ya ya zuga su la ghaliba lakum al-yawma minan nas kuma wa inni jarul lakum ni ina nan zan ce miki ku idan har kinana kabilar kinana ta zo muku da wani abu da ba kwaso an ta'aciye kun kinana da shay'in takrahunahu kar ku ji tsoron wai akwai wani abu tsakanin ku na yaki ko su ma za su zo su hadu su yaki ku zan taimaka mu da sun zo da wani abu na aka ci ku gaya mu ya isa da su falamma ta'abbaw lil qitali wa ra'a adu Allah jundullahi qad nazalat min as-sama'i فر ونكس على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ها sun shirya sun taho yaƙi kawai sai suka ga Allah yana taɓarin mala'iku mala'iku suna sukuwa daga sama suka ga mutane da fararen kaya da rawani shiwu suna sauka da takwabi kai malam malam sahabbai sun ga ikon Allah ma Allah kama mu ikon imani da kai da yadda da aman kama yaƙi ya fara fafatawa shikenan sai suka ga shi wannan mutumin ba ya fito musu a kamar suraka bane ba ya ce zan je mu kan muku ina nan ba sai suka ga ya falle da gudu ya juya ya danna gudu yake suka ce ila aina ya suraka suraka ina zaka je ba kai kace zaka taimaka mana ba sai ce tab inni ara ma la tarawna ni na ga abin da ku ba gari bai wa bi akhafu Allah ina jin tsoron Allah wallahi shadidul iqab ashe ba su raka bane shedan ne ma malam ka duba wani ikon Allah shedan da kansa ya ga mala'ika yana gudu shedan amma a can fa aka ce yayi wa annabi Adam sujjada ya kiye masa amma yanzu da ya ga wuka ya ga takwabi ya ga mutuwa kuma ya san yana da sauran aiki da zai yi daga baya ba shine zai zo addabe mu ba kaga da ya tsaya a can sun sare shi ai mukan damu huta ko ba ka bane da gudu ya tafi saboda ya san yana da assignment zai zo ya halakar da mutane yace tab ai ina ganin abin da baku gani ba ni ina jin tsoron Allah yau ga shedan yana cewa ina jin tsoron Allah kai kuma kana wasa shedan ma ya ce tsoron Allah nake ji wallahu shadidul iqab lalle Allah bai tsare ku ba suratul anfal yace wasaddaka fi qawlihi ibn al-qayyim yace ya faɗi gaskiya da yace inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani wa kadaba fi qawlihi inni akhafu Allah amma ƙarya yake da yace yana jin tsoron Allah yana jin tsoron Allah zai zo ya ziga kafirai akan musulmi yana jin tsoron Allah Allah zai ce wa Adamu sujada ya kiye masa sujada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin yace to ƙarya yake ne yace inni akhafullah ya dai faɗa ne wa qila wasu suka ce khafu an yahlika ma'ahum wa huwa asfar azhar wasu malamai suka ce ya ji tsoron kada ya halaka tare da su ne alhali shine mai rinjayen shine na gaba a cikin su ba ya ce shi zai taimake su ba ya zai bari ya mutu tare da su walamma ra'al munafiquna wa man fi qalbihi maradun qillat hizbillah wa kasrat a'da'ihi dhannu anna al-ghalabata bil kasra wa qalu gharra ha'ula'i dinuhum fa akhbara subhanahu anna an-nasra bit tawakkul alayhi la bil kasrati wa la bil 'udadi وأنه عزيز لا يغلب لا لا لا لا, لا يغلب حكيم ينصر المستهق وإن كان ضعيفا يا عند منافقي kaga munafiki ko munafiki wanda yake bayyana islam a baki amma kuma kafirci ne a cikin zuciyarsa da kuma wanda duk zuciyarsa akwai akwai ciwo akwai rashin lafiya da suka ga musulmi ba su da yawa illatu hizbullah suka ga kaɗan ne musulmi ai ba su da yawa wa kasratu a'da'ihi suka ga yawan abokanan gaban Allah kawai sai suka ce ka ai annal galaba bil kasra ai yau masu yawa su za su yi nasara musulmi kashin ku ya bushe kun shiga uku yau za a gama da ku a badar sai suka ce garra haula dinu waɗannan addinin su ya ruɗe su sun taho za a kashe su shine garra haula idin to shine Allah ya bada labari cewa annan nasar bit tawakkuli alaihi la bil kasrati jama'a nasara nasara cin nasara tana alaka da tawakkali ne da Allah ba wai da yawa ko bil adadi ko da adadin mutane ba shi Allah mabuwayi ne la yughlabu ba a rinjayarsa hakimun ne mai hikima yansurul mustahiqqa yana taimakon wanda ya cancanta wa in kana da'ifan ko da wannan mutumin mai rauni ne wannan albishir din za a yi mana nan shine a nuna mana cewar duk wanda ya rike Allah ya tawakkali ga Allah Allah ya ishe shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ba sai a yaki ba a cikin komai duk abin da ya dame ka a duniya ka dogara ga Allah duk abin da ya tayar maka da hankali ka dogara ga Allah duk abin da kake neman taimako ka dogara ga Allah wallahi kasu tsorata kamala wallahi na sha faɗa wa ɗalibai ina gaya muku cewa duk abin da ya damu mutum wallahi malam ka rage bacci uku ka tashi kai alwala mai kyau ka buga asuwaki ka ce Allah ga mu gare ka eh kwarai ku mutumina ha fata wallahi tallahi ka sha mamaki ka ta addu'a da daddare mutane suna ta bacci ka miƙe wallahi duk abin da ka sa shi a gaba matsakar kayi da kyakkyawan niyya Allah sai Allah ya ce muke ka idan abun ya yi ƙarfi haɗa da azumi litinin alhamis ka ta bugawa ka yi azumi ka yi addu'a ka yi azumi ka yi addu'a in abun ya ƙarfafa haɗa da sadaka ko yaya ɗan abin da Allah ya hore maka zari wani abu ka je ka ba mabukaci ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan kuɗi da na bayar Allah ka sani nima maciyin sadaka ne Allah nima mabukaci ne ya Allah kai mun taimakonka abinda na baka ya Allah ka biya mun bukata ta da take kaza da kaza da kaza in ta kama ka je ka dan kama wani dan karamin itikafi a masallaci ka yi asubahi ka zauna kar ka tafi kai ta bugawa sai azhar in an yi azahar an gama koma gida ka ci abinci ka dan huta ka dada dawowa la'asar ka zauna ka riƙe wuta a gaban alƙiblan nan kamar za ka karɓa ka ta gaya masa kar ka fita sai an yi isha'i hakan ma ka fito kamar za ka kwana a masallacin Allah zai karɓa Allah ya yi alƙawari in dai kun roƙe shi zai karɓa mu amma abin da ake so mutum ya rinka cin halal duk wanda yake son yin addu'a Allah ya karba to ya rinka cin halal duk abin da zaka kai iya kokari ka nemi halal ka ci haram in ka ganta ka ce a'a ba da ni ba ka bar musu kayansu rabon gwamnati ne rabon siyasa ne wata ciwa-ciwa ne wani abu ne aka samu na murdiya da danniya kar ka yadda a raba da kai wani jami'in tsaro ya kira ni a waya yana tambaya yana ce akramakallahu mun fa aikin nan namu sai hankali na ce to lahira ma sai hankali ƙwarai ce malam wallahi malam aikin nan a cike yake da cin hanci da cin rashawa ya ce wallahi muna gani haka za mu zo mu ritsa mutum ce ya ba da kuɗi mu tsoratar da shi ya ɗauki kuɗi ya ba mu ko abin da bai kamata a ba da kuɗi ba mu sa a ba mu ce amma malam ba laifin mu bane dan duk inda ka fita ka je ka dawo shugaban ka ma akwai dan abin da za a ba shi akwai return yace malam abin da ake yi malam duk ƙarshen sati sai a tattara kuɗi dubu ɗari kaza sai a yi list duk abu ana rabawa wannan dubu ɗari wannan dubu hamsin wannan dubu kaza duk satin duniya yace za a iya zuwa watan ma ba sai ka taɓa albashin ka ba amma abun tambaya wannan kuɗin nawaye duk kuɗin mutane ne wanda aka karba a hanya wanda aka kwace kayan wani wanda aka yi wani barazana an kama shi wanda aka kama mutum aka tafi da shi kai ba za ka yi wani abu ko to karka yi za ka gani ofis ba zan kai ka an kwace ma dan babur ɗinka dan karamin laifin da baka yi ka iya kai yawa sai su rike maka ba kai kana so ka je ofis ko za ka je kai ta dubu goma wallahi kana kai dan taurin kai ne baka ji kai wani abu ka wannan ba da biyar ka wuce ka tafiyar ka kai kuma in kai tunanin an ce za a kai ka ofis za a kwace maka mashin za a yi ta da zirga za a yi kaza daga je ka ba da dubu goma sai ka ba da na kaza na kaza da kuɗin kwanan babur din ma da sai ka ba kaga sai ka zaɗi dubu biyar ɗin ka bayar da yawa a cikin jami'an tsaro sai wanda Allah ya kubutar da irin wannan haram ɗin suke rayuwa cin hanci ya lalata mutane musamman a wannan ƙasar tamu jami'in tsaro kaza cin hanci jami'in tsaro kaza cin hanci jami'in tsaro kaza cin hanci jami'in tsaro kaza cin hanci a fili a ƙasar nan kana tsaye kana kallon mutum yana tsaye a hanya wai an ba shi bindiga an ba shi makami an ce kula da rayukan bayin Allah ma'aikaci ne ba ya gane mabarnaci ya gane mara gaskiya amma yau shi yake fashin da makamin to fashi da makami mana tun da bindiga a hannunsa dole ka bashi kuɗi kana kallon mutum kana kallo zai miƙa hannu ta ƙarƙashin ta ƙarƙashin wannan ta ƙarƙashin abin nan hannun direba kawai sai a dunkule mai sai a bashi ciu ciu ciu ce idan kayukan mutane ka ɗebo a cikin motarka in ka bada wannan ɗari biyun ko ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko hamsin ka riga ka wuce akwai wani direba ma mara kirki shi ka san me takardu ya yanka ya ce bari zan yi maganin su ban da kuɗi yau da an zo ofisa o gaya haka ya aiki don ya gari ne ya abubuwan da kaza kana rike gani pap ya buga ma ya ganna ka buɗe ka zuba wasu damun ka san ba sa dubawa kawai a wani aljihu ne a gefe ake sawa sai an je irga kuɗi sai a ga wata kuma takarda ne ya kasa gane wani mai mota ne ya bashi wulakanta kai tozar ta kai bai da kyau bai da kyau da haka muna kira ga jami'an tsaro ku daina karban cin hancin nan haram ne kudin hanya da kuke karba ɗari ɗari biyu hamsin hamsin talatin talatin ɗari uku dubu ɗaya babbar mota dubu biyu manyan tireloli kudin su kaza gwamnati cewa ta yi ku bincike motocin nan ku tabbatar akwai abin da zai cutar da ɗan ƙasa akwai kayan ta'addanci akwai kayan kisa akwai kayan zubda jini akwai kaya waɗanda suke na haram ku duba ku aiki na gaskiya wanda duk ba ku yarda da shi ba ku caje shi ba tare da kun karɓi kwabansa ba idan yana da gaskiya ku ce yayi hakuri ya tafi aiki ne amma an canja aiki an ɓata aiki sai mutum ya zo da abun ta'addanci ya ba da naira ɗari biyu ya wuce haza zulm ba daidai ba ne wannan kuma ba wani abu ne ɓoyayye ba a buɗe yake a fili to yaushe wanda yake da wannan zai zo ya zagi shugaban kasa ko ya zagi gwamna ko ya zagi wani abu shi ma corrupted ne yanzu wannan idan ya zama shugaba me ba zai yi ba mutum ya zo malam ya yi cefanen gidansa da wannan ashirin ashirin da hamsin hamsin na talakawa wani fa mashin ga biri wannan keke zo da zuciya kai ba ka ba da wani abu bane keke ba babur sai a ce sauka ya ba danja ina ruwanka da danja babur ɗinsu kuma ga shiga aiki wannan jami'in tsaron ya shiga aikin da ba nasa ba wannan ma ya shiga aikin da ba nasa ba ba abin ba inda ake wannan abu irin wannan ƙasar ta mu ta Najeriya da haka wannan muna jin ciwon sa kuma ba ma jin daɗi ya kamata a gyara yau idan ka je ko police station ko ka je ina ne haka dai sai wanda Allah ya kubutar wanda yake kin karban cin hancin nan shi kuma shi za a yaƙe shi sai an fidda shi a wannan wurin wani ya ce malam da na ƙi karɓa na ƙi karɓa da suka danna mun wata tararsuwa aka kai ni wani daji malam abun ba daɗi wallahi sai kai an kawo ka gurin samun arziki nema fa ake alfarma ake a kai ka gurin boda inda za ka samu kuɗi tunda kai ba ka yi ustaz ne kai ba za ka yi ka inda za ka yi ustazancinka wannan shine abin da yake faruwa to ya yau irin wannan rayuwa da zamu yi shine zamu samu kwanciyar hankali mu samu jin daɗi ko kaga jami'in tsaro ya ajiye darajar jami'in tsaron jami'in tsaro ya zama yana roƙo roƙo fa yanda ka san maroƙi yana dan kai da yalla wai ku ne masu gari kallo ka to ya gari ki Allah tsare ka Allah kiyaye ka da bindiga kuma a rataye a jikinsa very unfortunate bai yi wa ya kamata ku yi wa kanku nasiha wanda yake yin irin wannan abu bai kamata yi ba kai kana da daraja kai mai kima ne a wajen dan Najeriya kai jami'in tsaro ne ya zaka mai da kanka maroki saboda wani alhaji ya zo da kuɗin haram ko kuɗin banza ko kuɗin sata wata kila ma barawo ne ka zo kana abin wani ko wallahi Allah ya sauke wani fa kafin wata mota ya gani mai bala'in tsada ta taho yana check check point kafin motar nan ta zo ya fara sara mata kaka kaf kaf kaf yap yap kaf kaf kafin fa ya karaso fa da fareti ya karaso gurin sa ya tsara masa ya gaishe shi ya dunkulo ya bayar wannan wace irin kasa ce to yanzu in wannan mutumin da yake da wannan mota mai tsada dan fashi ne da makami barawo ne ko ke da nafa ne ko wani azzalimi ne fa kisa kowa idan ya hanya yana jin tsoro me amincin ka aljihunka kawai in ka dauka ka bayar a kyale ka in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun in sun ba in ka ba su khalas in baka bayar ba ai fushi da kai a wulakanta ka a tozarta ka bayi da kyau cin hanci haram ne da mai aikin ofis mai cike takarda wanda bai da uniform dan local gamman ko dan federal gamman ko dan state gamman ko dan rabano ko dan wacece duk wanda ya karbi cin hanci akan aikin shi aikin ofishinsa za ka yi ritaya za ka gama bakin ciki sai ya ishe ka ranar da bakin cikin ba zai maka amfani ba duk jami'in tsaron da ya lalata aikin kakinsa da karban naira ashirin naira goma naira talatin naira ɗari billahi azimu za ka zo za ka yi ritaya haka za ka kare a cikin wahala ka zo ka yi ritaya ka zo a ƙarshe a kai ka wata makarantar firamare kana gadi a cikinta saboda mai ka lalata rayuwarka yanda kowa yake haƙuri da albashinsa ka je ka yi aikinka na daidai ka karɓi albashinka ba wai ka je ka lalata rayuwarka da karɓa hanci ba duk jami'in tsaron da yake kan kanta wanda ake kawo mai kara ko ake kawo criminal ko ake kaza yake karban kudin mutane yake zaluntar su yake kaza dan yayi hukunci na zalunci zaka fita daga wannan ofishin zaka yi ritaya zaka gamu da Allah zaka haifi yaya zaka yi gida zaka yi mata zaka yi jikoki nauyin iyali zai hauka Allah ya zo ya jarrabe ka da nisan kwana kayi ritayar kai baka da jari a kasuwa kai baka iya noma ba ba abin da ka iya amban da wannan aikin jami'an tsaron kuma an sallame ka an yi ritaya sun ma rike kudin ka da ƙarshe mutum ya waye sai dai je kama gadi a wani wuri duk mutane ba sa lura da irin wani abu da suke faruwa an nuna wani mutum yana gadi a wani wuri can a wulakanci a tozarce ce aka ce aka ce wannan ka san ma ce wannan fa tsohon DPO ne na kaza ne ba shekarun kaza wallahi ka ganshi sai ka bai sadaka amma aka ce idan ka bincika lokacin da yake mulki yake ganiyarsa bala'in da yayi da kuɗin mutane da ya karba da abubuwan da yayi malam ba a cewa komai Daga duk mutumin da yake jami'an tsaro musulmi ne ya kamata ya samu canjin rayuwarsa ta canja da wanda yake kafiri ko arni. Muna fatan yan uwa za su gyara kar a cin hanci Allah ya haramta kar a cin hanci manzon Allah ya haramta kauna da soyayya ta sa muke gaya muku wannan wallahi ku rike Allah Allah zai ce miki ku. وفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من شان بدر والأسرى في شوال manzo Allah ya gama aikin Badar gaba daya da harkar wato ribatattun yaki a watan Shawwal sun ma zahaba salawatullahi alaihi ana duka abubuwa gaba daya da rabe-raben ganima da komai sannan manzo Allah ya yunkura bi nafsihi ba'da firaghihi bi sab'ati ayyamin ila ghazwati bani sulaim bayan an gama Badar da kwana sati daya kawai sai ya wuce bani sulaim fa balaga ma an yuqalu lahu al-kudr fa aqama alaihi salasan salasan sun sarrafa ya isa wani wani wani ruwa da ake ce shi kudur ya tsaya gurin kwana uku sannan ya juya walamma raja'a ko haka ne ko walamma raja'a faral mushrikina ila makkata faral mushrikina ila makkata nazara abu sufyan an la yamassa ra'sahu ma an hatta yanzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya juya musulmai mushrikai sai suka gudu farra ne ba falla farra sai suka gudu suka tafi makka abu sufyan shi kuma yana cikin ganiyarsa a wannan lokacin yayi bakance yace ai shi kansa ba zai taba taba wani ruwa ba da zai ko wanka ba zai ba sai ya fita ya yaki annabi Muhammad irin wannan rayuwa ta gaba ba haka manzon Allah ya ta fama da wa da waɗannan kafirai فخرج في مئتي راكب حتى بلغ طرف المدينه Abu Sufyan ya ɗebi abokanan gaba kafirai ‘yan uwansa a wannan lokaci cikin mutum ɗari biyu mutum ɗari biyu mahaya duk kowa da abin hawansa. Wa ba ta lailatan inda Sallam ibn Miksham ibn al-Mishkam fasaqaful khamra ya je ya kwana ɗaya a wajen wani kafiri Sallam ibn Mishkam ya ba shi giya ya sha ya ƙoshi suna suna ma'arna haka suke yi sha giya sha giya sha giya giya mummunan abu wa batana lahu khabaran nas falamma asbaha qata aswaran min an-nakhli wa qatala rajulan min al-ansari wa halifan lahu فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق bayan ya je ya kwana a wajen wannan sallam ibn mishkam ya ba shi giya ya sha ya ƙoshi wai ya girmama shi kenan shi kenan ya kuma ba shi labarin yaya ake ciki ya labarin hanya ya labarin mutane yana wayar gari ya ɗauki ya sari makami ya ɗauki itace zarba ta dabino ya yi amfani da ita ya je kashe wani mutum cikin mutanen madina kuma yana kawance da shi wannan mutumin zan Allah ya fice ya ce a nemo shi ya gudu ba a same shi ba a lokacin kafirai suka ta zubar da gari a hanyarsu ta guduwa saboda sun ɗebi nauyi kaya ya musu yawa bana ka ji matsorata ba ku da kuka taho za ku yaƙi manzon Allah sun ji annabi yana neman suka gudu garin abinci da suka ɗauko na guzurinsu ya takaffafun suna neman su samu sauki ya takaffafu na bihi saboda in gudu ya gudu tafiya ta yi tafiya kaga dole mutum ya rage kaya ko ba ka bane ba suke ta zubar da gari a hanya abinci musulmai kuma suka ce a mun samu gani ba su kuma suke ta ɗiban gari waɗancan sun zubar waɗannan kuma sun ɗiba shine aka ce ghazwatu sawiqi shine dalilin ambatar wannan yaƙi da ghazwatu as-sawiq kaga guduwa guduwa suka yi wannan magana ta Abu Sufyan din abinda take nunawa shi kafiri galiban yana kan adawa ne da kiyayya da musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa son manzon Allah sam da haka zaka ji mutum ya alfari cewa ce bi in bai ido biyu da Muhammadu ba sai ko shi ko shi shi kuma manzon Allah mutum ne jarumi ya samu labari ya ce a fita a ji a nemo su jarumi ne ba tsoro kana ashja'an nas ya fi kowa jaranta manzo Allah ba a kwarai kuwa bai san tsoro ba kwata kwata kwarai kuwa kwarai kuwa duk barazanar da su Abu Sufyan suke masa wallahi da dare rana daya dare ɗaya bai taba firgita da su ba yakan je yi shawara da sabai mu tafi mu yi kaza mu yi kaza to haka ake son maza su zamanto tsayayyu saboda ya san yana da Allah a hannunsa kai da ka rike Allah ka nemi taimakonsa imani shi ke jagorantar komai tawakkali da Allah shi ke ba da agari da tallafi ba wai yawa da tanadi da kaza da kaza da kaza ba komin abin da mutum yake da shi na yawa in Allah bai bashi ba nasara ba ba zai samu nasara ba ثم غزا نجدا يريد غطفانا فأقام هناك سفرا كله من السنة الثانية ثم انصرف walam yalqa harban da aka je Najd yana nufin ya yaki mutanen Ghatfan manzo Allah ya zauna ba ai komai ba a duk wannan lokacin gaba daya a cikin shekara ta biyu aka yi wannan daga nan kuma ya juya walam yalqa harban ba ai wani yaki ba fa qama fil madinati rabi'al awwal annabi ya zauna a Madina wata rabi'al awwal thumma kharaja yuridu quraishan sannan ya fita kuma yana nufin ya taro quraishawa فبلغ نجران يجي نجران معدن بالحجاز فلم يلق حربا فأقام هناك ربيع الآخر وجماد الأولى ثم انصرف شي ما دي تفيد دي ba a yi wannan yakin ba ya tsaya adadin wasu watanni amma dai ba a yi yakin ba ba a yi fada da kowa ba har ya tsaya rabi'ul awwal jumada al-ula jumada al-akhir thumma gaza bani qainuqa thumma qatala ka'ab bin al-ashraf wa adina fi qatli man wujida min al-yahudi li naqdihim al-ahd wa muharabatihim billah wa rasuluhu sannan ya wuce ya tafi bani qainuqa anan ne ya je kashe ka'ab bin al-ashraf wani katam ba yahudan kafiri ne makiyin Allah manzo Allah ce ba shi kadai ba duk wanda kuka samu a cikin Yahudawa sun karya alkawari sun shirya za su yi fada da mu za su za su yaƙe mu su ma ku yaƙe su duk wanda ku samu saboda sun karya alkawari kuma sun yaƙi Allah sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan badar kenan sai Uhud yace walamma qatala Allah ashrafa quraish bi badr wa wa wa ra'asa fihim Abu Sufyan bayan Allah ya kakkashe manyan-manyan Qurayshawa a Badar bi Badr Abu Sufyan shine jagora shine ra'as jama'a al-jumu'a wa aqbala bihim ila ila al-Madina ya hada runduna karo na biyu yace mu tafi Madina ina za a je gurin manzon Allah a yake shi fa nazara qalib qariban min Uhud wa kana waqa'atu Uhud al-mashhura kun ji dalili bayan an kashe manya-manyan Qurayshawa a Badar Abu Sufyan yace ya zama shugaba yace ku zo mu fita ba za mu tsaya ba sai mun rama abin da aka yi mana a badar dan haka suka kama hanya ba tsaya ko ina ba sai madina da suka je madina sai suka tsaya kusa da uhud duk wanda ya je madina daga masallacin annabi in ya kalli yamma yamma masallacin insha Allah ta'ala zai hango ya dutsen uhud da haka daga can suka tafi sai su ba su iya shigowa garin madinan ba sai suka tsaya kusa da uhud kaga su suka kawo tsokana kenan to bari ku ji abin da ya faru ga lokaci kuma yayi yace da wannan ne tsaya wanda suka yi a daidai dutsen Uhud din shine aka yi yakin Uhud wasta'arada shababa yawma idin yara matasa cikin sahabbai wanda ba su kai yaki ba suka yi ta bujirowa suna cewa ya Rasulullah da mu za a je amma shekarun su bai kai wani gajere ne ma bai kai ba ma yaro karami sai ya taho ya ce da ni za a je ya Rasulullah yana kuka saboda sun ji labarin abokanan gaba ga su can a wajen Uhud sun tsaya wai sun zo su yaƙi annabi saboda kishin manzon Allah da kishin musulunci a shabab yan ƙananan yara malam su suke ta fitowa suna gaba gaba annabi yana cewa ku yi haƙuri farad da manistas gara anil qitali duk wanda bai kai yaƙi ba shekarunsa ba su kai ba sai annabi ya ce ka juya ka tafi malam tawallaw wa a'inuhum tafidu min ad-dam'i suna kuka daga cikin wanda annabi ya juyar a yaƙin Uhud ku jifa akwai ibnu umar saboda yana yaro akwai usama saboda yana yaro zaid bin sabit saboda yana yaro akwai araba ibnu araba ibnu aus yana yaro duk annabi ya ce ku juya ba za ku je ba sai hawaye Allah kaga imani sun san fa in sun je yaki za a yi ko su mutu ko su rayu amma saboda sun dahu da imani Allah ya ba su takawa Allah ya ba su tsoron Allah kuma Allah ne a gaban su ba ni da kai ba a baki kawai ibada ta gagare mu su har zuciyarsu Allah suke ganowa da ka shekarun su ma bai kai ba suna gaggawa su je a tafi da su annabi ya ce ku yi hakuri wa ajaza man ra'ahu mutiqan wanda ya ga zai iya yi sai ya ce to kai je ka mun baka dama tafi shiga cikin rundunar soji daga cikin su akwai Samra ibn Jundub akwai Rafi ibn Khadij yace walahuma khamsa asharata sana a wannan lokacin Rafi ibn Khadij Samra ibn Jundub duka duka shekarun su 15 yanzu na daga maka yaro dan shekara 15 yanzu a gabana zaka sha mamaki amma wallahi da wannan shekarun malam suka shirya suka ce sai mun bi ka ya manzon Allah duk inda zaka je da mu za a je saurayi ne matashi mai tsoron Allah ya yadda ya ba da ransa kawai a ce miki Allah a ce miki addinin Allah amma yau irin wannan samarin ba wai fa yaki ba masallaci ma ba sa iya zuwa ka ji su samarin sahabbai yan sha biyar imanin ya kai ba wai su je jam'i ba fa ba wai su yi azumi ba su kaza ba a'a imanin ya kai ba subhanallah mutuwa ma suke nema kai kuma yanzu hamsu salawat ma a unguwar ku kana sha biyar sha shida sha bakwai ba ka iya yi sha biyar sha shida sha bakwai ba ka sallah azumin litinin alhamis na neman lada ka koya wa kanka ibada ba ka yi maganar sallar dare kan wa yake yin ta sai wanda Allah ya ga dama ya zaba kiyamun laili in kaga mutane sun cika masallaci to a tahajjudi ne a Ramadan an tafi son banza neman aljanna saboda a wata ana bada aljanna amma ana gama Ramadan mutane sun daina kiyamul laili waye a cikin mu mutum nawa ne suke iya tashi da daddare karfe uku uku da rabi su gana da Allah su sallah raka'a goma sha ɗayan nan kafin su tafi masallaci da asubahi waye ya ɗora wa kansa wa'adi alƙawari wuridinsa na dole cewa kullum kwanan duniya sai ya karanta izu goma kafin ya kwanta bacci ko aini duk sati zai sauka waye a cikin mu yake wannan waye ya dora wa kansa wuridin yin azumin litinin alhamis ya gaya wa kansa cewa duk alhamis sai ya yi azumi ya gaya wa kansa cewa duk litinin sai ya yi azumi waye a cikin mu yake iya jurewa yayi wannan to da wannan kuma ake gyaran imani da wannan ake kusantar Allah da wannan ne mutum zai ji cewa shi din mai imani ne mai son Allah ne ba wai ana da'awar san Allah ne da baka bayi dole a yi sallah dole a yi zikiri a karanta ƙur'ani ana jin bacci a haƙura da bacci a yi sadaka ana son kuɗin a kashe a bayar wa Allah shekara sha biyar faƙila a jaza man a jaza libulughihi bisinni hamsa ashirar sana duk wanda annabi ya bashi dama ya kai shekara sha biyar ne a lokacin korar da man radda wuli sigarihi an sinni libulughi duk wanda annabi ya juyar da shi a yakin Uhud bai je ba to bai kai balaga ba daga nan malamai suka ce ashe shekarun balaga shekara sha biyar duk yaro matashi da ya kai sha biyar to ku kula da shi kwarai kuwa yarinya kuwa yarinya ya mace tana iya balaga daga shekara tara shekara goma sha ɗaya duk tana iya balaga ba wani abun mamaki ba to su balaga su da wurin an zo mun fatawa wata yarinya wallahi malam ka ga dai gashi kuma wallahi karama ce amma dai malam yanzu dole sai ta yi azumi na ce kwarai kuwa mara shekarar ta fa duka duka sha biyu na ce ba tana al'ada ba eh a ta shekara ma tana al'ada na ce ai aiki ya same ta sai ku koya mata ta buga ba ai shi yasa ake so yaro tun yana karami a koya mai azumi akwai ƴaƴan da malam tsabar gata gata in yayi yawa nan da nan yarinya shekara sha biyu sai ta balaga shekara goma sai ta balaga tana balagan nan ko inda ta fara al'ada to littafi yana kanta dole sai ta yi azumi in ta gagara kuka za ta mutu ku ba ta ruwa ta sha bayan sallah ta rama amma azumin ramadana yarinya ta balaga tana al'ada ta rinka cin abinci a'a wataƙila ba ku shirya mata aure ba ma sai nan da shekara ashirin masu zuwa ko to ita yarinya mace tana balaga da wuri sama da ɗa namiji shi kan da yake dama wahalalle ne ƙiƙau sai ya koke wani ma wallahi sai ya haura sha biyar din sai wajen sha bakwai kyamas yana nan ce ni ba taba ganin komai ba wallahi wallahi tallahi yanzu shi yasa kaga ƴaƴan ƙauye ba sa balaga da wuri saboda noma saran itace ɗiban taki tafiya ruwa wallahi yaro zai dade a koke bai balaga ba tukunna sai ga sai ya kai sha bakwai sha takwas amma dan birni nan da nan zaga ya cika ya kumbura haka yar birni ita ma an ci abinci an ci taliya an sha abin da za a sha ba a komai ba a taimakon uwa ko da shara yan matan wannan zamani yan ƙarshen zamani shara ba ta iya taimakon uwarta da shi ballantana wanke wanke kan Allah ya ji kanta budurwa tana wanke wanke kuma wanke wanke ba za ta yi ba wallahi haka suke faɗa ai ita ai ci baya ne ai yaya za a ce ta yi wanke wanke saboda tana budurwa tana tsayawa da samari duk wanda ya bar ƴansa budurwa wallahi bata masa wanke wanke wallahi ta gama da kai duk wacce ta bar ƴarta budurwa baki sa ta ta miki bauta da hidima ta aikatu aikatau ba ta gama da ke ba ta miki ba kya je ki sai mata gadan dubu ɗari kaza katifar dubu kaza durowa dubu ɗari kaza ki haɗa mata miliyan kaza ki kai ta gaban wani ƙato ya ce ke je ki wanke min banɗaki na kuma dole ta wanke shari'a ne kuma dole ta wanke ta kawo mai abinci in ta bashi a tsaye ce ke a tsaye zaki ba ashe ba ki da mutunci mutumiyar ba tsuguna ya haƙuri ta tsuguna ta bashi kuma ta yi godiya a dole amma wannan yarinyar a bara fa ba ta iya yi wa uwarta wanke-wanke ba ta iya share wa uwarta falo ɗaki yanzu ga shi ta je gidan miji a yi dole ta yi to waye ya ce hidimar gidan miji dole amma hidima wa uwa da uba ba dole ba ka taba sa yarinya ka budurwa aiki yar ka budurwa ka taba ba ta aiki ka taba ce ta goge kaza ka taba kai ka ce su wanke mota su je su goge kaza a budurwa ce budurwa budurwa ta je gidan wani ta yayi kuma ka kai ta hadda kuɗi da kaya ya gama da ita kuma shekara ɗaya biyu ya sako maka ita ya zazzage ta wani ma hadda duka zai hada ta da shi ta dawo ta zauna maka ba daidai bane wannan tarbiyya ta yahudawa ta yahudanci a bar gandan gandan kai gaban nan ka da Allah gandan gandan a bar yara gangan gandan budurwa tana zaune ba ta komai sai shegen chatin da wayoyi dan ma wallahi a yakin Uhud nake wani abu ne yake damuna amma zan karisa wata rana insha Allah Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana halin mu malam yaya kaji haka ne ko ba haka bane a'a to Allah ya saka da alheri Allah ya sa su ji su gyara وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته